ينهى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأرض فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم لقوم يؤمنون يمكنون wayannan ayoyi suna yin magana ne na ni'imomi na musamman da Allah subhanahu wata'ala yi wa bani Isra'il da kuma sanya shari'a shari'ar musulunci ta kasance ita ce shari'a tilo guda ɗaya wacce take da tushe take da asali wacce ta shafe duk waɗansu shari'ai waɗanda suka gabace ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana waɗansu ni'imomi da ya yi na abin da ya shafi korewa ruwa na teku da kuma korewa sammai da ƙasai waɗanda ya yi su ne don mu amfana to kuma sai ya kawo wannan waccan ni'ima ce ta gaba daya to yanzu kuma sai ya kawo ni'ima ta musamman wacce ya waɗansu bayi wato su ne bani isra'ila walaƙada ataina bani isra'ila hakika mun baiwa bani isra'ila alkitaba littafi shine at-taura da kuma linjila wacce aka baiwa annabi isa alaihi salam wal hukuma da kuma hukunce hukunce na yadda za su gane haramun su gane halas ta yadda za su gudanar da adalci da kuma yadda za su bauta wa Allah subhanahu wata'ala wannan hukunci da Allah ta'ala ya biya bani isra'ila abin da ya shafi addini da abin da ya shafi duniya ne ga baki ɗaya saboda mafi yawan annabawa wal hukuma wan nubu'ata da annabtaka mafi yawan annabawa daga bani isra'ila suke yan kaɗan ne tsiraru daga waɗansu harsunan ko waɗansu ƙabilun wannan ba karamar ni'ima ce ba Allah subhanahu wata'ala ya musu wa razaqnahum muka arzuta su kuma min at-tayyibati abubuwa na jin daɗi abin da za su ci da abin da za su sha duk Allah ya hore musu ba da wahala ba za mu gane a can Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani cewa wa anzalna alaikumul manna was salwa ya saukar da almanna da as-salwa alman wani abu ne kaman zuma wanda yake saukowa daga sama da kuma as-salwa shine wani tsuntsu mai kama da hasbiya wanda kawai yake zuwa musu a soye ga kuma wannan zuma ya zama kamar miya su ci can Allah subhanahu wata'ala kuma ya kece musu kogi sun fita ya tserar da su daga masifa da azaba ta fir'aun kuma akwai sanda ma ya yi musu inuwa daga jimare har wazallan na alaikum gamama wa an zanna alaikum manna wasalwa duk wannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bani isra'ila amma a maimakon su gode masa saboda wannan ni'ima wa fadnallahum alal alami kuma ga mun fifita su ga dukkan waɗanda mutanen da suke a zamanin su su kaɗai ne Allah ya wannan abubuwan da muka lissafo ɗin nan amma ba su gode wa Allah subhanahu wata'ala ba da duk ya kasance kansu a haɗe ba a ganin barakarsu kuma sannan suna bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya kamata su maka talafu ba su saba ba ko kuma a tainahu bayyanatin min al'amur kuma muka ba su har yanzu bayyanatin min al'amur muka ba su kwakwalwa da basira da kuma abin da za su iya dubawa su gano wannan gaskiya ne wannan kariya ne wannan kyakkyawa ne wannan mummuna yadda za su iya kansu hukunce-hukunce wajen tabbatarwa da adalci tsakaninsu duk an ba su wannan wannan ni'imomi ne Allah subhanahu wata'ala yake lissafawa wanda yawa bani isra'ila kawai banda sauran mutane ba maka talafu amma ba su saba ba ilamin ba da ma ja a homin ilmi sai da tukunna yaƙini ya zo musu cewa ko da yake allah ta'ala ya yi musu wannan fifiko ya fifita su amma akwai kuma wata halitta wani bawa wanda allah subhanahu wata'ala ya halitta ya fi su duk da za a dunkule annabawan nasu shi wannan guda ɗayan ya fi su shari'arsa ta fita su falallarsa da alhairinsa duk ya fi nasu shi ne annabin da zai zo a ƙarshen zamani sun karanta a littafin da duk suna zaune amma daga a taura ta zo kuma linjila ta zo da bayani ko kuma attaura ta zo da bayani na cewa akwai annabin da zai zo mai wannan siffa musaddiqun limama la tu'minunna bihi wa la tansurunna cewa duk annaba wannan nahu gaba daya tamfurare kofa aka ba su me kamar ruko ne suke me kujerar yana zuwa duk sanda ya zo automatically kowane irin annabi ne tun daga annabi yusuf ne zuwa annabi isa salam duk wanda ya zo sai kwaram sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a zamaninsa to shi automatically ba annabi ba ne da shi da jama'arsa duk za su narke a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallama su yi imani da abin da ya zo da shi duk wanda ya ƙi yin wannan kuma to allah zai kore shi su annabawa kam ba za su ki ba mabiya ne kila su ne waɗanda waɗansu su yadda waɗansu ba za su yadda ba maka talafo illa min ba da ma ja umni bagayen bainahu saboda mai bagayen bainahu saboda hasada saboda kiyayya sai zama kuma ba sa san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa san abin da zai zo da shi ba sa san shiryar tasa to daga nan al'amarinsu ya wargaje daga nan Allah subhanahu wata'ala ya dawo daga rake su duk wannan kambamawa da ɗaukakawa da girmamawa da ya yi musu kuma sai ya dawo daga rake su ya zo kuma la'antar su yake lu'inar ladina kafaru min bani isra'il ala lisanin dawud wa isa ibn maryam sai aka dawo kuma ana tsire musu zalika bima asawwa kanu da ataduna saboda sako da suke yi da kuma zalunci suna kashe annabawa suka dawo kuma suka zama mutamarrade shi sa Allah subhanahu wataala yake taka tsantsan da ɗaukaka da yalwata wato mutane saboda in sun yalwata sun ɗaukaka taimakon kuma su gode wanda ya ɗaukaka sun wanda ya yalwata sun kuma sai su ce kuma a'a girman kai za su yi har ma su zo su ce sun fi shi ya ba su umarni ba za su ba ya hana su ba za su hannu ba to saboda tun da an samu wannan bayan sai da suka gane komai da komai na abin da Allah yake nufi tun daga a har z suka gane walakada bawa'ana bani isra'ila walakada bawa'ana bani isra'ila mabawa'a sidikin mun tabbatar da bani isra'ila a wani matsayi wanda ya kasance na gaskiya babba ba maka tabar illa min ba da ma ja ahun ilm amma suka zo kuma suna yin saɓani ba da ma ja ahun ilm bayan ya ƙini ya zo musu inda rabbaka a wannan ayar yake to tun da yake an samu saɓani to ko lalle kuwa sai a kawo abin da za a yi shari'a inda rabbaka ya ƙazi bai na to saboda haka Allah ta'ala kuma zai yi shari'a tsakaninsu wannan saɓanin da suke yawmal kiyamati ya rasulullah ubangijinka zai hukunci tsakanin karka damu da wannan gaba da wannan kiyayya ubangijinka zai hukunci tsakanin su yawmal kiyamati fi ma kanu fi ya katalifun cikin abin da suke yin sabani tun da yake sun yi sabani me ya kamata sai Allah ya sauko da shari'a wacce ita ce shari'a wacce take mai tushe ita ce shari'a wacce ta shafe dukkan shari'o'i sun maji Allah ka sannan sai muka sanya ka ala shari'atin akan wata shari'a akan wani tafarki ba irin nasu ba min al'amri na sha'anin al'amuran duniya da lahira na addini da kuma na sha'anin kai kawo na duniya fattabi'a saboda haka ita za ka bi wannan shari'a ita ce addinin musulunci waɗansu suna nuna cewa kenan kowane annabi da shari'arsa kenan ya zo amma mun yi bayani akan cewa dukkan annabawan nan sun zo ne da aqida iri daya shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi addinin da na shar'anta shine irin wanda na shar'antawa annabi nuhu da kai da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa addini iri ɗaya ne saboda haka da addinin musulunci da addinin kirista asalinsu ɗaya ne sai dai daga baya son zuciya ya shigo Allah ta'ala ya saukar da attaura da linjira ita attaura ya kasance duk aka jijjirkita ta aka rubuta ta kuma bisa son zuciya wata kuma ma asalin ya bata original ita kuma linjila aka daɗe ba a rubuta ba sai da aka samu shekaru masu yawa sannan aka yi tunanin wanda suka ɗan haɗa ce abinda suka haɗa suka rubuta to alkur'ani ko shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ɗauki nauyin kare shi ba zai ɓata ba ba za a iya jirkin tashi ba a jirki tashi ba kuma babu wani abu da za a iya masa ba za a iya tamfar da shi kana yi ko sakan ba zai ciki ba wani zai gani ce ƙarya ne kana sa allo a gaban alaramma tana sawa daga cewa a wasu za su ga ana haka ana haka ko da tsinke ko da ɗan yasa duk inda kaga an saka to an gano gyara ne akwai allah rama malam usman ba malam usman wannan wanda ya rusu a gashi yake kana sa allo ko shine mai amma kana sa zai maka haka shikenan ya gama iya gyaran da yake allon kenan kafin a fara duk wani dan kallo ko wani wanda zai kama wani gyara ko ya ci wani gyara sai dai saka a inda ya saka amma tun shi ya malam usman wannan da ku san shi ba a lokacin ina tsangaya ta a gashuwa ya bata da uban gidansa malam garba dan soli mai babban tsangaya ta gishwa so da ka sai hijira sai ya dawo tawo tsangaya to a nan ne muka saba da shi a inda abubuwa suka yi ta faruwa so in sa'an ce asiri ne da su idan je akwai gyaran suka duba alloto sai dai su ga duk inda gyara yake to hayaki za ka ga sun gani yanzu ana yi da idan makwarwa ana yi daga wuraka irin tsuntsaye na masu ganowa kwaya a ƙasa shi sa kace karke shuka a idan makwarwa to zuwa suna da gani cikin dare ma cikin duhu ma gani suke to an ce ana irin wa'annan kai duk kowane ma dai gadi yana da wannan lakanin a kundinsa na ganin gyara saboda haka mai darasu duk karatunsa duk zama wasa gangaren duk mahiru dinsa duk zama wasa gwani inda da shi da mai allo za a basu to kullum sai dai a ɗauke da gyara dole sai an samu 'yan kallo to 'yan kallon su ne darasu ba sai ya duba ba ba sai ya ce ƙala ba inda akwai 'yan kallo shi kenan in kuma ba mai darasu ma inda akwai ɗan kallo sai a yi tumaki akwai abin da ake cewa tumaki ba mai darasu sai ku ya kuga da duk kun yi rubutu amma duk ba malami to sai kowa ya karanta allansa ana kallo a gyara masa to wani shi ake cewa tumaki to wannan abin da yake wuna babu yadda za a yi ƙura'ani ya taɓu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hakika mu muka saukar da azzikir qur'ani kuma mu za mu kiyaye shi amma a taura linjila duk wannan an jirkita su kwanan nan ana samuwa kwafi irin na original din wanda akwai bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa musaddiqan lima bai bi rasulin min ba'd yasmuhu ahmad haka annabi isa alaihissalamu ya faɗa a cin sotun safi ni na zo ne na kasance mai gaskatawa da wani annabi wanda zai zo bayana sunansa ahmad yanzu an samu attaurori masu irin wannan ɗin gashi a rubuce yanzu kwanan nan a satin nan a satin ma da ya wuce dinnan ana maganar can fadar ba cikin su kansu abin ya gigita su don kullum za ka riga gani cewa kullum akwai kusantaka tsakanin musulmi da kirista wala tajidanna aka rabahum mawaddatan lillazina amanu lillazina qalu inna nasara ko yaushe wanda zaka samu cewa sun fi nuna ƙauna ga musulmi su ne waɗanda ɗinnan suke cewa mu ne nasara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ban ya aiko jiyan nan ma ba tiran ma ya sha ruwa da jinnan mako da musulmi shan ruwa kuma anglican church din nan ita ma a jiya na ga an yi sun sha ruwa a coci da musulmi tare to ka taba gani yanzu bai hudi shi zai yarda da wannan to saboda haka Allah ta'ala yake latajidanna ashaddan nasu adawatan lillazina amanu yahuda wallazina asharaku daga waɗanda suka fi tsananta gaba ga musulmi su ne yahudawa da mushrikai ita ma ko? kirista ce kuma yar bautar ƙasa kuma azumi take kuma za ka ni kaman a london kiristoci suna zuwa masallatai da yamma solidarity suna taya musulmi zaman azumi kafin shan ruwa me za ka ta samu masallatai saboda ka tsakanin musulmi da kirista dan wani a ce ko dan wani layi ne aka ja kaman ko wani dan zare ne haka ana iya tsinka shi amma tsakanin bayahude da musulmi kaman wani rodi ne ko wani kwangiri ne wanda kamar yadda shata yake cewa datsa shi sai ko tsara sai sai makeran asali amma ba irin na yanzu ba sai na da to shi ne yake zama tsakanin yahudawa da kuma musulmi abin da da yake faruwa a falisdin zai kara tabbatar maka haka to saboda haka za mu gane ashe ba wai kowane annabi da wata shari'a ya zo daban ba in ka koma ƙur'ani kowane annabi sai ka ji ya ce shi musulmi ne shi musulmi to abin da ake nufi abin da ya zama usuluddin abin da ya zama tauhidi abin da ya zama sallah abin da ya zama zakka abin da ya zama azumi abin da ya zama hajji wannan kowane annabi da shi ya zo ba canji amma abin da ya zama yadda zai warware mushkiloli na inda yake na eriyarsa to na kuma kowa Allah ta'ala ya bashi wata hikima da zai wannan kowane annabi bayan littafin da Allah ya bashi kuma akwai hikima kamar yadda Allah ta'ala yake cewa da annabin musallawa ayoyi da yawa wa an zala alaikul kitabu wal hikimata wa'allamaka ma lam takun ta'lam alkitaba wal hikima nan ga qur'ani kuma ga ga hikima saboda haka hadisin nan da kuke ji yana faɗa an ce wannan hadisin annabi ne ingantacce shi ma wannan wahayi ne ya Allah ta'ala shine ya bashi wahayai ne wahayi guda biyu alqur'ani was sunna saboda wa ma yantiku an hawa in huwa illa wahayin yuha baya yin furici da san zuciya duk abin da zai faɗa wahayi aka yi masa shi ne zai ware ce wannan ƙura'ani ne wannan ba ƙura'ani ba shi yasa ma ya hana rubuta hadisi a zamaninsa in banda abdullahi bin amr bin as da yawa izini tunda duk larabci kuma duk daga bakin mutum ɗaya yake fitowa kuma duk mai fasaha ne ba za ka iya bambancewa wannan ƙura'ayi ne ko wannan hadisi ba sai shi wanda i faɗi maganar shine zai faɗa ce wannan hadisi ne wannan aya wannan kar a rubuta wannan a rubuta to kenan shari'un da suka gabace mu za mu iya ɗauka mai amfani da su har yanzu malamai suna cewa shar'u man na shar'un lana shari'ar da ta gabaci shari'ar annabawa waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce mu ma sai idan an samu wani abu ne wanda ya kasance ba haka ba ko ya saba wata al'ada ko ya saba wata masalaha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka jero annabawan nan wajen sha takwas a cikin suratul an'ami sai Allah ta'ala ce fa bi hudahum iqtadi to kai koyi da shiryarsu ya rasulullah kai koyi da wayannan annabawa idan da ba dan shari'ar su shari'ar mu ce ba ba da zai a ce da shi haka yi koyi da su to sannan kuma bayan haka Allah ta'ala ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur ya kun bi annabi wa lin asalamu ko kuma wakatamna alin fiha a cikin ita at-taura Allah ta'ala ya rubuta cewa annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bin wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas wannan hukunci wanda ya kashe a kashe shi wanda ya yanke wani kunne a yanke masa wanda ya cire wani haƙori a cire masa wanda ya cire wani hanci a cire masa wanda ya kwakwale wani ido shi ma kwakwale masa waljiru haƙisa wanda ya wani rauni sai a gwada tsahonsa da zurfinsa da faɗinsa a yi masa shi ma haka yake a attaura haka yake a alkur'ani haka yake altafan fiƙihu da shi da haka muke shari'a muwa amma wannan hukuncin a attaura yake har ma Allah ta'ala ya to wanda fa bai hukunci da wannan ba wa ulaka humul zalimu wa ulaka humul fasiqun wa ulaka humul kafirun to kenan wannan aya sun maja'alnaka ala shari'atin wani ma kamar imam shafi yana cewa to ai daga inda aka gano kowa da shari'arsa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne an sa masa shari'arsa daban annabawa to amma abin da ake nufi a nan banda abin da ya shafi usulin can guda biyar qawaidul islam banda su tunda ai an ce buniyal islamu ala hamsin ko shi musulunci an gina shi akan abubuwa guda biyar cirka guda biyu ko ga ɗaya ga ɗaya ga ɗaya ga biyar ko to sai aka zo aka ɗora musulunci a kai to wa'annan dai guda biyar mun san su tauhidi sallah azumi zakka haji su aka zo aka ɗora a kai to ina wanda aka ɗora ne ina wanda suka ɗauka ɗin ai durkoki idan ka zo ka yi filoli ai kuma za ka zo za ka rufa ko to to saboda ka na saman shine musulunci shine shari'a to shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo mar da shi wancan kwa dama sun yi tarayya kulolin sun yi tarayya saman kowa kuma da nasa wannan shine tawafuk za a gane tsakanin wannan aya da kuma sauran ayoyi saboda haka wannan shari'a ya rasulullah fattabiha kabita wala tattabi'aha wallazina la ya'lamun kar ka bi son zuciya na mutanen makka mushrikai kaka ce zaka bi son zuciyarsu wayannan jahilai ne ba san abin da suke yi ba innahum la yughni anka min la shay'a ba za su amfanar da kai da komai ba idan ka ce shi za ka bi son zuciyarsu kai ma ka ɓace kamar su to fa ba za su san da fa zan kama ka ne maka hukunci ba za su iya taimakonka da komai ba wai na zalimin ba a duhun auliya uba su azzalimai mushrikai sashinsu yana taimakawa sashi in ma taimakon ne sai dai su taimakawa yan uwansu sashinsu ya sau da karka ya rika mamakin karkaca ai ya kamata a taimake ka kai ne kaza kaza to ai waɗanda suke da abin taimakon da ke su to ba irin naka bane ba irin mutanenka bane suna taimakawa junansu ne والذين كفروا بعضهم أولياء بعض wanda suka kafirta sashinsu mai taimakawa sashi ne to saboda haka ya rasula kar ka biye musu kar ka bi son zuciyar ka tsaya kan wannan tafarki shine tafarkin gaskiya tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya babu wata shari'a kamar shari'ar musulunci babu wata shari'a da take da tushe kamar shari'ar musulunci babu wata shari'a mai adalci kamar shari'ar musulunci duk wata shari'a mutum ne fa kamar kai ya zauna wata kilisan da ya zauna ransa yana ɓace duwa yana dokokin duk da yi duk ba mutane ne suke bane ne sai wani ma sai ya bugu zai wani sai ya sha kwaya zai zo zo irusa wani dama kuma arni ne bai yadda da Allah ba bai san Allah ba wani dama akwai wa'insu mutane da ake jin haushi wani kuma akwai wani irin sako da ake yana ciki yana so kar a yi doka duk da wannan duk za a zauna wani akwai kabilarsa yana so a ɗaukaka ta duk a kan wani za a zauna a zo a ɗauko biro biro wannan a rubuta ko a yau ko a jiya ko shekaran jiya ko shekara goma na ba ko shekara ɗari to wannan kuma ta Allah ce fa alauhul mahfuz take shi ya halicci mutanen shi ya san abin da kowa yake bukata kuma idan wani ne ya zalunci wani wani ya cuci wani ya da ƙwayar zarra a kan idansa aka yi a kunnensa a gabansa kuma warusu laladayin ya katuguna kuma ga yarana suna rubutawa duk abin da kai wannan kowa mutum ne akwai son zuciya akwai kiwa a san da ake yi rubutun akwai ganin kyashi akwai hasada duk za su shigo zai akwai wani haɗin baki wani conference zaka kai ka tsaya ka kare interest ina na jihata ko na ƙabilata ko na addini ni ma zan tsaya maka duk za a iya yin wannan a majalisa a majalisar da ake yin doka saɓanin ta Allah ina ce duk kamar nan shekara hudu biyar ɗin nan aka zauna za a yi doka akan cewa a halatta namiji da namiji su yi aure a halatta mace da mace su yi aure ba kwanaki har wata ta kai kara akan dubu biyar da mijin nata bata bata ba ta kai kara kotu cewa kawai wannan shirin da suka yi na auren awar gaza shi an nuno su ko an nuno hotonsu an nuno bidiyonsu ina da shi to a ce waɗanda za su irin wannan doka ta son zuciya wai saboda wa'annan din su matan da su ne kila idan aka yi musu su ma in an zo zaɓe kawai sai ya kai to duk wata doka duk wata shari'a idan ba ta Allah ce ba san zuciya ce kuma shari'ar Allah ita ta dace da da ta dace da yanzu ta dace da nan gaba tun da shi wanda ya yi bayan ya yi yanzu ya gaban shi ne ya yi ta wanda ya halitti kowa da komai shi ne ya yi dokar kuma ko ne a cin dai ƙura'anin nan da kake gininsa ana rike shi ga shi a hannu irin wannan irin duk a cikin shari'a take saboda ka ya rasulullah ba ka da bukatar sauraron ra'ayin wani a cikin wayannan mushrikan wannan shari'a ita za ka rike wallahu waliyul muttaqi ya zama su kafirai mushrikai junansu suke taimakawa suna taimakekeniya juna to shi ko wanda ya ji tsoron Allah Allah ne zai rika taimaka masa da wani ya taimaka maka da Allah ya taimaka maka wanne ka zaba to saboda sai ka ji tsoron sa kenan haza basairu linnasi shi alkur'anin nan basair wani dalilai ne da wayewar kai linnas ga mutane basair linnas wato wanda zai zama hanyoyi waɗanda zai kasance waɗansu hanyoyi shi alkur'ani basa'ir linnas waɗansu dalilai waɗanda mutane za su riƙa ta irin da za su rika warwarewa dukkan al'amarinsu abin da zai amfane su da kuma abin da zai cuce su don su kauce masa ta ce basa'ir ba wai abu za a gani da ido ba basira da za ka iya bambancewa wannan abu kyakkyawa ne wannan abu mummuna ne abu kaza ya kamata a yi lallai amma bai kamata a yi kaza ba wannan shine ko da yaushe Allah subhanahu wata'ala yakan siffata kansa da wannan innahu bi ibadihi khabirun basir ya kasance khabirun ne basirun ne bi ibadihi mai ba da labari ne kuma sannan mai basira duk abin da aka yi mai yiwa mutane guda biyu su aiki iri daya kai sai gani cewa ai tunda iri ɗaya ne lada ɗaya za a ba su ko zunubi iri ɗaya to shi Allah ta'ala zai iya bambancewa wannan dan Allah yayi wannan kuma ba dan Allah yayi ba saboda ka wannan mummunan sakamako wannan kyakkyawa wannan basira ita ce za ta bashi abin damar rarrabewa wannan ba tare da an zalunci kowa ba ya walazi na amai in tattakun la yaji Allah kun furkana to Allah sai ya samu wani furkana wani karteriya duk sanda abu ya zo maka za ka iya ganewa mafitarsa duk sanda ya zo to duk wanda ya ji tsoron Allah babu wani abu da zai zo masa a rayuwarsa na sha'anin duniya ne ko na sha'anin lahira ne ya kasance bai iya ganowa mafita ba kuma ƙur'ani baya ga cewa wannan basa'in ne har da kuma huda shirya ne har yanzu zai shiryar da kai ga dukkan kowane irin alheri wa rahama kuma rahama ce ni ƙaumin yuki nuni ga waɗanda suke neman sakankancewa su san abu yadda yake to in kana son wannan to idan ka bi ƙur'ani za ka samu sanin kowane irin abu a yadda yake a hakikaninsa na'am
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله Hmm.
أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان هجتهم ما كان هجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ولكن أكثر الناس لا يعلمون to su kuma waɗannan ayoyi suna yin bayani ne akan babu yadda za a yi na kirki da ba na kirki ba ya zama cewa sakamakonsu ya zama ɗaya kuma suna ci gaba da rushewa waɗansu aƙidoji na mushirikai da irin hanyoyin da sukan bi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ƙureshawa in sun ga wani dutse suke sha'awarsa sai su ta bauta masa har zuwa wani tsawon lokaci amma da sun ga wani kun wanda ya fi shi sai kuma su jefar da wancan kuma sai su koma bauta wannan kuma su a zamanin su hakan shine gaskiya to duk Allah subhanahu wata'ala a wayannan ayoyi ya rushe wayannan hujjojin nasu ya kuma tabbatar da cewa babu wani wanda ya cancanta a bauta masa shi shi kaɗai saboda irin ayyukansa da siffofinsa sun sha bamban da komai da kowa am hasibar lazi na ji tarafu sayyati an na ji alahun kallazi na amanu wa aminu salihat sawa'an ko sawa'un mahayahun wa matuhun sa'a ma ya hakumu shin waɗanda suke tsammanin waɗanda suke saba wa Allah ta kafirci ko saƙo suna tsammanin cewa za mu daidaita su kallazi na amanu wa amin salih kamar waɗanda suka yi imani suke kyakkyawan aiki sawa'un su zama daidai mahayahun a sanda suke a raye a duniya wa matun da kuma sanda suka mutu sa'a ma ya haƙun abin gaskiya ba haka yake ba wannan hukunci bai ba in ce wannan aya akwai sayina ali da sayina hamza da abu ubaida da kuma can akwai utuba da kuma haris bin walid an ce wannan aya a kansu ne ta sauka saboda sun haɗu da wa'annan musulmi da wa'annan kafirai suna cewa ai su idan aka dubi yadda matsayinsu yake yanzu a duniya yadda suke da mulki yadda suke da dukiya yadda suke da ƙarfi ko an je ma dai lahirar dai wannan bambancin haka zai tafi yadda kuke dinnan muka fi ku komai to idan mun je lahirar ma haka za a samu shine sai Allah ta'ala ce a ai ba zai yi ba shine sai saukar da wannan ai ce ba zai yi ba wannan hukunci da suka yi mummuna ne ya nuna rashin adalci kenan a duniya dai komai da musulmi da kafirai duk an yi tarayya Allah bai bambanta ba yadda kafiri zai shaki iska haka mumini zai shaki iska yadda kafiri zai kudi ko mumini zai kudi haka kafiri ma zai yadda Allah zai baiwa kafiri lafiya haka zai baiwa mumini yadda zai baiwa kafiri ya'ya haka zai baiwa mumini babu wani bambanci a duniya to amma kuma in an je lahira ai shine ai dama rahamanu duniya wal akhirah a lahira Allah yana bai kowa a lahira kuwa kasa ai sai mumine kawai rahamarsa ba daidai ba ne wanda ya bi Allah da wanda ya saba wa Allah a ce sakamakon su daya ba adalci anan Allah kuma ya fi kowa adalci wakalaka Allahu samawati wal arda bil haqq Allah fa shi ne saboda tabbatar da adalci ya halicci sammai da ƙasai bilhaq da gaskiya wani tuji za kun nafsin bima kasabar saboda a saka kawa kullu nafs duk wani mai rai a saka kama da bima kasabar da abin da ya aikata a duniya in ya zama cewa wanda ya yi mummuna a bashi kyakkyawa wanda ya kyakkyawa a bashi mummuna to wannan abin da ya fada a wannan aya bai zama haka ba ke hukum la yuzlamuna Allah ta'ala ce duk halitta gaba ɗaya ba za a zalunce su ba musulmin ne ko kafir afara'aita ka ba labarin manittaba manittakaza ilahu hawa wanda ya riki allansa wai ya zama shine son zuciyarsa kamar yadda ƙureshi suke yi in sun ga wannan dutse yana da kyau su bauta masa in kuma an ci gaba sun samu wanda ya fi shi su ta bauta masa in sun samu wani a gaba su bai su ta bauta masa akwai haris bin walid shi ma irin waɗannan ne shi dama duk inda inda ransa ya ga dama duk abin da ya ga dama shi zai kama wato yi bauta don ma izgi an shi duk akan su aka saukar da wannan ita ma wannan aya din a wani hadisi na manzo sallallahu yana cewa babu wani abu da ake bauta Allah a ƙarƙashin sama din nan wanda Allah ya fiki kamar san zuciya duk abubuwan da ake ta bauta wannan salata da uzzaɗin nan su tsumbulbula su wane ne duk gumakan nan gumakan da Allah ko gunkin da Allah ya fi jin haushi ya fi ƙi shi ne son zuciya wa azallahu Allah ala ilm Allah ya batar da shi ala ilm yana sane don shi Allah subhanahu wata'ala baya batar da mutum da farko sai ya shiryar da shi tukunna idan bai karbi shirya ba shi kenan kawai sai ya batar da shi sai ya yi masa abin da za mu faɗa a cikin wannan aya waka ta ma'ala sam'ihi wa kalbi sai ya saka kuma yinki ala sam'ihi a kunnansa ba zai ji gaskiya ba ya bi ta ba zai ji ƙarya ba ya kauce mata haka a zuciyarsa ba zai fahimci gaskiya ba ba zai fahimci abin da ba gaskiya ba bare ya bi wannan ya ko kuma ya kauce wannan waje ala basari gishawa kuma ya saka har yanzu gishawa rifi a idansa yadda ba zai ga gaskiya ba bal na ya bita ba zai karya bal na ya kauce mata amma bayan sai da Allah ta'ala tukun na fa shiryar da shi shine da bai karbi shiryar ba shi yasa duk karatun nan da muke yi na Qur'ani wai ba muna yi ne dan kafiri ya ji ba hudan ne lil muttaqina sai masu tsoron Allah liqaumin yuminuna liqaumin yattaquna liqaumin yaqiluna dan su ake karatun dan su ne in sun ji za su fahimta amma kafiri wanda ya nisa baya jin kira an tattoshe kunnan an toshe idan an rufe idan sannan kuma zuciyar an sa yinki ita ma min hadi min ba'dillah wa zai shiryar da shi in ban da Allah dama Allah ne mai shiryarwa ya shiryar da shi bai karbi shiryar ba to wai kuma zai shiryar da shi afala ta zakaru wata ta zakaru ba za ku tuna ba ko ba za ku wa'azutu ba وما هذه الحياة آه وما هي إلا حياة الدنيا sai kuma su kawo wata shugiyar ai ba wata rayuwa illa hayatin da duniya sai rayuwar da muka yi ta farko din nan wacce muke kai na mutu wa na haya mutuwar mu ita ce in mun mutu daman ba tashi wa na haya sai a yi wa'yansu duk wanda za a haifa kamar wato wancan da ya mutun shi ya rayu haka haka za a yi ta yi wa ma yi na illar dahar babu abin da zai batar da mu illar dahar sai dai zamani kawai zamani shine zai idan zamani ya kare shikenan ba wata rayuwa Allah ta alaje wa lahum bi zalika min ilm ba su da wata masaniya akan wani inhum illa yazunnu ba komai suke faɗa ba illa zato to shi kuwa inna za la aibuni min haqqi shay'a wai za ta alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin ayoyin qur'ani bayyinatin ga su fa mabayyana komai dalla-dalla ma kana hujjatuhu shi ma nan sai su kawo wata hujja wahiya ba su da wata hujja illa an kalu tubi a ba'ina to in gaskiya ne ce in an mutu za a tashi to ina iyayenmu sai a fara mu gani to yanzu wanda ya halci sama ya halci ƙasa har sai kuma ka kawo wata hujja wai a rayan mutum ɗaya ko kuma uwarka ko kuma ubanka da kalku samawati na da aka baro min kalkin nas ai halittar samai da kace ya fa ce wa kalak Allahu samawati wal ard kuma dan halitta wani mutum da kuma sannan farawa yi mayar wace kuma zai zama ta gagare shi ku zo da ayyamu in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke wallazi kalakum Allah shine wanda ya halicce ku Allah wale zika lakunku? Kul ya Rasula ka ce Allahu yi ku yi kun Allah shine wanda zai raya ku ike raya ku sun ma yi kun sannan ya kashe ku sun ma ya jima ukun ilayen kiyama Allah subhanahu wata'ala shine wanda tun kana ƙasa tun kana mani tun kana matsatsaku ko a tsatsan mahaifinka har ka dawo tsatsan mahaifiyarka ya raya ka aka haife ka kuma harin shi ne yumitukun zai kashe ku kuma ranar tashin kiyama ya jama ukun ya tara ku ila yi kiyama zuwa ranar tashin alkiyama walakin na aka sarar nasi la ya alamu sai dai mafi yawan mutane ku san da wannan ba saboda ka wannan a faraita mai takaza ilahu hawa tana ɗaya da cikin ayoyi waɗanda idan sun ya kasance yana gane-gane misali wanda zai kasance ko jin kira a kira ka sai ka amsa muryar ka gane kuma ka je ka ce gane a ai ba a kira ka ba ko ka ji sallama ka ce alaikum salam sai ka je ga ba kowa ko ka rika jin motsi ko wani abu ya wulga sai ka bai da kallo sai ga babu ko a rika zuwa ana taba ka abubuwa dai wanda za ce dai gane gane haka ana razana ka to wayannan ayu su irin ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana so ya fice daga ganin abokan gabarsa yake karantawa sau daga idan ka karanta wayannan shedanun da suke zuwa suke razana ka suke baka tsoro to zai kasance su bata za ka bace musu wato za su shiga cikin bakin ciki da bakin su neme ka kaf da bis a lahira a duniya tsirarsa da ita wannan da wai za qira'atul qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masatura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu fi azanihim waqara wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbari nufura fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim nan ka samu guda biyu a nan suratul isra'i kuma ka samu ayar karshe a suratul tauba sannan sai ka tafi suratul isra'il ne har yanzu sai ka karanta ba isra'il ba suratul kahafi wa mana zalamu mimman zikir bi ayati rabbi fa a'rad anha wannan sai ma qaddamar yada inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu fi azanihim waqara وإذا ذكرت ربك وفي أذانهم وقرا وإن تدعو إلى ذا فلن يأتي بإذن أبدا يا wannan kawai na hali kuma sai ka samu ulaika lin taballa ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim wa ulaika humul gafiluna to sai ka hada da wannan wace makaranta da kuma ayoyi tara na farkon yasi in kai wannan to shikenan ka kare kanka duk wani macuci aljani ne shedani ne mutum ne to ka ɓace masa kenan wannan shine layar bata ko layar zana ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ku ji wa'yansu idan suna karatun ƙur'ani sai sun fara karanta wasu daga cikin irin wa'annan ayoyi din kamar malam abdulkarim muna tare da shi idan masaffa za in mamene su ne yake karantawa to wa'annan su ne dai abin da za mu faɗa to kuma ban san shi ya tudun maliki sannu ku da zuwa da kai da na to tun ku gaba daya wannan ga wanda bai san shine unguwar tudun maliki duk duniya an san tudun maliki to saboda haka Allah ta'ala ya saka muku da alheri Allah ya biya muku bukata martaba sarki Allah ya kara masa lafiya da imani garin Allah ta'ala ka zauna mana da shi lafiya kasar Allah ya saka zauna mu zauna lafiya na ka ba mu damuna mai albarka mu samu wucewa wannan wata cikin farin ciki da samun dukkan abin da muke nema yadda kuka zo Allah subhanahu wata'ala ya mai da ku lafiya albarkar wayannan kwanaki guda goma da suka rage na cikin watan ramadana ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى